إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara haɗuwar mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke gurkar kada abin nan da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata hudu ga wata na safar hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ishirin da biyu ga wata na tara shekara dubu biyu da ishirin yau insha Allah za mu yi darasi na arba'in a cikin littafin buluga maram darasi na arba'in insha Allah ina ga ƙarshen karatun mu jiya na sati da ya gabata hadisin abubakara na wanda kahin ya shigo sahu ya yi ruku ya shigo ya yi dugu-dugu ya shigo kuma annan sallallahu alaihi wasallam ce mishi Allah ƙara ma kwaɗai kaka ƙara to wannan bayanin da muka yi a sati da ya gabata kamar da yake cikin tamaman minna albani rahimahullah iya bayanin a cikin abin da aka diba me ya kai kara cewa wannan wannan gudu-gudu shine annabi hana ka zo da gudu-gudu ka shiga gudu ne manzo Allah ya hana a shiga cikin sahu amma maganar kayan ka zo ka yi ruku'i ya tabbata hadisi ingantacce na aikin sahabbai irin su Abdullahi bin Zubair irin su abdullahi bin mas'ud yin haka aikace na maganar kai rukui an kana ga kayan ka zo za a taso daga rukui ka shigo masallaci kana da dama ka yi rukui daga inda kake kuma ka yi dugu-dugu ka shigo ka shiga sahu ko da kayan ka zo sahu an taso ka samu wannan rukui ka samu wannan raka shi wannan ya tabbata a kan kenan shi ne amma maganar wannan a zargi da aka yi magana ƙara maganar gudu gudu gudu shi ne za mu gani a gaban sha Allah kuma kenan yanzu za mu tashi hadisi na ce wa an wabisa ta bin ma'abad radiyar an anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ra'a rajulan yusalli khalfa saf wa hada fa amarahu an yu'ida salah wabisa bin ma'abad ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga wani mutum iya sallah bayan sahu shi kadai annabi mai umarnin ya sake sallar gaba daya kenan ya tabbata la salata lil mufrad harfa saf babu sabba babu sallah ga mutum shi daya a ban sahu babu sallah la salata lil mufrad harfa saf babu sallah ga mutum mai sallah shi daya ban sahu amma nan shi ma bayani da yake cewa inda wuri inda wuri a sahun ka zo ba da daya shine babu sallah bayan wannan dai ruwaya cewa ta inganta ta ce manzan sai ya ga wani ya sallar bayan sahu shi da ya ce sake sallah ruwa da imam ahmad haka abu dawud da tirmidhi kuma ibn hibban ma ya inganta hadisi walahu wata ruwaya daban ta ibn hibban an talqa bin ali radiyallahu anhu la salata lil munfaridi khalfa saf babu sallah ga mutum shi kadai a bayan sahu babu sallah wannan duka iya ma bayanin cewa inda akwai damar shigar ka tsaya kai sallah ba sauki na bakar sallah wazarar tabarani fi hadisi wabisa ala da halta ma'ahum a wishararta rajulan nan abinda ke so ya kawo maganar hadisi na sama na wabisa na da manzo Allah bawan Allah ya sallar shi kadai yace me ya sake sallah jiwa annabi ya ce mishi ala da halta ma'ahum aw tarata rajulan da ka shiga sahun mu ko kuwa ka janyo wani a cikin sahun ka tsaya tare da shi a baya wannan ruwaya ta biyu ta janyo wani ba ta da inganci ka janyo wanda daga cikin sahu ka maida shi baya abinda ake gwagwarmaya don sahun gaba ya zo tun da wuya samu sahun gaba kurin ka zo ƙashe ka maida shi baya kana kwarki mana zai kama abinda ake gwagwarmaya a zo da wuri a sa samun sahun gaba ya zo tun da wuri a hakurin ka zo ka jami'in ka maida shi baya haka kuma matsala to da wanzu ba zai zama inganta ba ruwa da ba ta da inganci kuma da ruwa ya kama albani cikin tsawon mun ya kama sa'alar annabi sallallahu ya magana ma kan cewa Allah ya yanke ya Allah ya yi la'anta ga wanda yanke sahu kaga sahu ne bata iya sahun gaba ka janyo ka cire mutum guda da sahun gaba to da wanda sai ruwa ya bata da inganci kullum kenan kan maka da wani wani da ka kunce ka ya kaka ji kun kun kun ce ko ba ta da inganci almuhimmu dai cewa kullum idan ka zo sau a kori bai dace ya kai sau kaɗi a baya in kai gaba ka sallah magana ke amma idan babu wuri ne ya ce ka kaf sannan kuma da ba matsala baka baka janyo wani kuma baka baka baka lahi in ka kan nan wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum al-iqamata famshu ila salah وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فسلوا وما فاتكم فأتموا abinda yake wani ruwaya ta abu huraira ruwa da bukhari ya ka muslim ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sami'tum al-iqama idan kuka ji iqama famshu ila salat ko tahi zuwa sallar da aka tada iqama kuma nan za ku wannan tahiyya wa alaikum mustakinata wal waqar ku ta cikin nutsuwa ta gababuwa da ta hankalin ta cikin nutsuwa wannan shine hujjar da masu masu ganin maganar iqama a lasfika suke dogara da ita ganin cewa ashe ana daga iqama a ji iqama a nesa hatta kai mutum zai ji iqama a ce zo a hankali ta wannan ce suke kawo magana a kan shi duk da cewa abu ne sananne kenan kaga ikama kenan tana bukatar daga murya tana bukatar ita ma a jita eh maganar da ake magana cewa lasfika magana bambanta ikama da kiran sallah ganin abu ne sananne cewa kiran sallah ana hawan sama ayi don ana bukatar kirawo na nesa ita kuma ikama ba ita ba ka shar'anta don kira wani nesa kama yakan yi mutum mai sauti idan yana ta da ya kama da nesa zai iya ji gaske magana zai iya ji kenan wannan jin da zai yi kenan ya ba da damar magana kenan daga murya ita kanta ikamar illa amma ba ta kai ba na magana na kiran sallah saboda shi aka yi gunji kenan kuma samun daga abdullahi bin umar ne cewa yana daga gidan shi cikin masallaci ke iya jin ikama an ta da ikama ta sallah wannan kenan iya karanta abin dai kenan ka a ba abin zahi da yawa na daga ikama kanta saboda ganin wannan ruwayoyin su sa ake wani magana kuma abin ne da ya tabbata cewa ana jin daga nesa matsalar da muke samu a yanzu ta mutane dogara ko juya abin sai suka mai da ganin ana ba a gane bambancin ikama da kiran sallah a wuri guda za a yi kiran sallah kowa iya ji amma idan za a tada ikama ba a lasifika ba wani zai iya cewa an yi turamfan shi ma gaba daya an yi doye su ma na kama an yi laifi ba za su zargi ladani biyu ba abinsu ganin abin da aka shar'anta a kira wuce yanyi amma in suka mai da yanzu ikamar mutum ya hira shi ya harkar shi sai an kare komi ya ji ikamar ta shi wannan za ta kai in ba a yi bai ikama za su fika jikan matsala da an mai da abin kusan guda ne ba mutu akwai bambanci duk da za ta murya ta ikama ba ta kai ba ta kiran sallah shi da daga cikin abin da ya ka mai zahi da yawa ya ce a idza sami'tum iqamata famshu ila salat an kun ji iqama ku tahi zuwa ga sallah wa alaikum mustakinata wal waqar kuna da nutsuwa ta gangan jiki da ta hankali cikin nutsuwa ba kanan ba gudu gudu kuma ba magana ta hankalinka a kwance hankalinka a kwance kuma ba gudu gudu wala tusri'u kafu gudu gudu ba ku gagawa da yawa fama adrakatum fasallu abinda kuka riska ku sallata ta fama adrakatum ta wannan jamhuri ke cewa kenan ko tahiyya ka samu a sallah ka samu sallah dan yayin tahiyya yanki ce daga cikin yankin sallah yace fa ma azabatu da abin da kaska yace fa sallu wa ma fatakum fa atimmu abin da ya huce ku kuma sai ku ciko wannan shine na maganar cewa asalin rigima da ake yi ta ta maganar ramowa za ka yi idan ka samu misali dan kaga cewa yi fama a darakatun fasallu abinda ka rizka ka sallata amma fata kun fa'atimu to wannan lafazin na fa'atimu wani wuri ya zo faqadu wanda kuma ya inganta mas'alar nan rigima ce ta abinda ke samu mutane mun yawa dan ganin musubukanci yake yawa kuma da sabanin malamai kan wanda ya samu sabuki ya samu raka'a ɗaya da liman ko raka'a biyu da liman ya zai ci ko sauran sallah akan mazhaba ta malikiya ce ana ta shahara haka akwai mutane karatu su a malikiya suna kan riki hadisin faqadu na ramowa akan ramowa sai suka mai wani wani tawili duk da cewa ba zahirin hadisin bane ba da su jamhur suna cewa maganar faqadu da fatin mujallaf zai bayani da su qur'ani sunna ya kama maganar faqadu faqata hunna sabana faqata hunna sabana Allah ya yi lafazin faqata hunna akan magana aiki ne yayi magana wuri da yawa suna ta magana faɓa zuba ana neman da wara mawa irin watan tawilin to alamuhimmu dai malikiya da hanafiya suka riƙe maganar ramowa me aka ce ramowa kenan ka samu ishara ka abi ta ƙarshe me ya wuce ka fatiha da sura ko a bayyana ko ya ce ya kara musu haka malikiya take da hanafiya to inda ta gama ta rabu da aka tahi su a hanaf sai suka ga ce a su a hanaf su suke da ake da dadi su zuzurutu a ramuwa gurin an ta ramuwa za yi misali ka sa magarba raka daya a mata ba ta tafiya suna an ce ya ramu gaba daya kenan za ka kawo fatiya da sura to su baka zama baka zama sai ka tuku sai ka ramu sai ka kawo kuma ta fatiya da su baka zama ta mai sai kuma kawo fatiya da sura kuma abin ba za ka yi tafiya shine zuzurutun tawilun amma da kai to su anan malikiya suka ga wannan ba ta yi ba sai suka toye suka raba kawa suka ce banan af'al wa qadal aqwal sun yarda wajen qaul aramu amma wajen aiki ba fi mu zai shi yasa suke cewa an ka samu magariba raka'a daya tun da ba a fi mu ne zai aikace sai an ka raka ta biyu zama zai nan sai ya nufa a mu wani aiki sai ya nufa a mu cikowa za yi kaga wanda karaba hujjar cewa abin da ka samu shi ne sukan sallaka da ka tafi misali a misali in ta kan gari ne ya miki ina a hana to ya su ce anan sun yarda a nan fa a mu za yi sai a zamana a yi tahiya ka fata da su a zama a tahiya ko a tashi a ka fata da su a bayanai haka ke wata mata malikiya a mazabatar jamhur mai malamai kuma ta da sahabbayan su irin kamar imamu nawawi su majamu ta ce majamu ya ka hatta irin su umar su sa abdullahi bin umar da wasu cikin sahabbai da manyan malamai suna kan mas'alar nan nasu fa atin mu kurin abin da ka samu kudin da liman abin wanda ya san gane abin kurin in zama salati in me ka samu da liman ya ka kaddara shine farkon sallaka ka huta kan haka me haka sai na zan tsira kamar ka daya da liman sa ka daya samu misalin misalin misalin sar azawa baka da samu ka san me ake alaka ta gida azawa fatiha rasul azama ta yako haka da kai bi ta karshe fatiha kadai simple na zo magariba na samu alaka daya ta magariba me ake alaka ta bi ta magariba ka san fatiha rasul a bayyane azama ta yiya sai ka ci ko kai ka kuma ka fatiha kadai a sarce wannan shine zahirin magana kuma yayi zama ba ko bai da wahala kullum abin da ka samu da liman sai ka dauka shine farkon sallarka kullum sai ka ci ko gurin sauran na samar ka abin misali isha raka biyu samu na ke raka biyu ta isha fatiha kada a sace sun zai kurun wanda ce maka a tuwa tawili to ai baka samu fatiha ba da sura ba ka samu sura ba kai ka bar sura sadar sai a sallaka ba sura a wannan bin liman ta zama haka nan sai ka tana a koma baka fatiha baka sura ma ka zama sallah misali take mai tambaya take mai tambaya mai wannan magana da kace bin samu sura ba ban da sallah matsala ce to da ka zo liman kai da ka zo liman iya ruku'i kai kai malikin iya ruku'i sai ka bi shi ka sakai ruku'i ka samu wani raka'a ta ce ba ka samu raka'a a nan kana fatiya ma fatiya baka ma dalilin bin liman aka kana sallah kira shi ma wannan dalilin bin liman tana masalla kai kama kai kama wancan tawi ne ce aka bar sura ka sama wata shuba a kanka kai ka sai kai min tambaye a maliki a ne na samu liman a cikin ruku'i ka samu wannan raka'a to fatiya ma kana da ka samu ba amma ka kana sallah dan mi kana tare da liman inda ka dai kai rukuyi ba fatiha akwai sallah to kenan bin liman iya canza mutum sallah wannan akan haka kenan kurin in ka zo liman iya sallah kurin ka dauka abin da ka samu da liman shine farkon sallah ka kurin bi ka samu ka ciko biyu abin da ke bi na karshe ɗaya ka samu ya ka ciko kurin haka za ka yi kurin zuwa karshe sai wannan dai ruwaya ga ta ta kin Abu Huraira idza sami'tu min iqamata famshu ila salah an anta da iqama ko ta yi zuwa sallah wa alaikum mustakinata wal waqar kuna da nutsuwa ta gababuwa da hankali tunanin ku wala tusrifu ku gudu gudu fama adrakatum da abun kuka riska fasallu ku sallata wa ma fatakum fa atimmu abinda kuka yi huce ku ku ciku ko sai a complete wanda shi ne magana kan haka na kuma shi ne hujjar jamhur na magana samun raka samun jami'i inda ka samu ko da ta ka samu ka samu jami'i wanda shi ne dai su a malikiya suna cewa ya ka samu raka guda kuma samu raka guda baka jami'i wannan ya tabbatar ma da cewa da abin da ka samu kuma bangaren ladan ma ya tabbatar sun sun abi dawud ramadan ta ce idan ka zo masallacin dai ba wannan gama dai ka zo kurin ka zo kama kada kurin ka zo an kare za ba ka ladan maka shigo kamar da kai aka yi sun suna bi dawud kuma ruwa ta inganta kan haka nan kenan na haka kurin kaba kan kawala sai wa an abi wa an ubay bin ka'ab radiyallahu ta'ala an qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاتي وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاتي مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل رواه أبو داود والنسائي وساوي بن حبان أبي بن كعب كيتشيوا رضي الله عنه من زال صلى الله عليه وسلم يأتي صلاة الرجل مع الرجل متسلم متند ونكوبيو azka min salati wa tahi rakaka tayi muhimmanci akan sallar kai daya wa salatu ma'ar rajulain sallaka da kai da mutum biyu uku kenan ko azka min salati ma'ar rajul tayi ta ku ta ku biyu kai da wani wa ma kan aka sarfa abdullah abinda yake yawa shi Allah shi kun karanta da kai kenan sallah inda aka yi taruwa wurin da aka yi jami'i da dama yayi inda yake mutane an kaɗan ne magana kenan din lokacin da ta yi yawa jama'a suka yi yawa ya yi soyuwa a wajen Allah shi ne abin da ke kantar da kai ana inda abin ya yawa sannan kuma kenan Allah ya san inda ya yi yawa kuma dama asali shar'anta ma jami'in da aka yi da mun diba ai haɗuwa musulmi a wuri guda ba a watsi ba can a turusan goma can isin talatin a watsi haɗuwa wuri guda shi ne mahimmancin dama aka shar'anta jam'i na sallah guda biyar aka yi kuma na juma'a babba ƙarshe kuma aka yi na haji din neman haɗin kan musulmi haɗuwa musulmi a wuri guda وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها ummu waraka ya cikin mata sahabbai makaranciya annabi sallallahu alaihi wasallama ya mata umarnin ta jagoranci ɗan gidanta zama limamin gidanta wannan iya kala tana kiran da limancin mace amma ta ma'in gidanta ba masallaci ba kuma koma a ina za su yi sallan mata tsarin limancin limamai ba inda maza bane ba su aisha su musalama aka saba suna limanci amma ya ake tsayawa suke tsakiyar sahu sahun gaba suke tsayawa a tsakiyar shi ba ta shiga gaba inda namiji ta mace ba ta limanta shiga gaba ko da matan da ta ba yadda ta shiga ta sadi da sahun amma shiga tsaka tsakar sahu na gaba nan take shiga suna aiki da aikin da suna yi ba ta shiga gaba irin na maza kenan dai akwai shar'anta yin yamace jami'i na limanci na mace game da mata ba maza ba kuma su aisha suna yi su duk mata da suna yi ba na mashi ba kan shi kan limancin mace idan wasu na ga mace san mata limanci gaba daya a tana yi amma mata take ba wa an anas radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم أم الناس وهو أعمى أنس بن مالك رضي الله عنه كبار الأبار أنه صلى الله عليه وسلم يا ياسا أم ابن أم مكتوم حليفة أما صلى تشينشي أنا مزي بلاغرو ياسا أنا مكاو شيني خليفة أما صلى تشينشي صلى الله عليه وسلم كما إيا وانا ليمانشي إيا مكاو nan ya ture maka magana masu kawo karhanci limancin makawo sai maka ruwi ne ba ma magana karhanci annabi manzo Allah shine abin koyon mu kuma shi ya bada dama a yi haka kuma shi da kashi mai aikace dan haka babu wani illa in dai makawon shine masani da na alqur'ani shi ya dace ya sallar akan mai ido mara mara ido addini sai wannan ruwa ce ruwan ahmad kuma abu dawud kuma da ruwa hadisin ya tabbata sai na ne yake cewa sai ya ce wani hawahu libin hibban irin wannan ruwaya ta arzikin malik a nan salama ya sa ibn makatum limanci a masallaci iya matsayin makawo akwai ta ibn hibban ya kawo wannan ruwaya amma daga aisha ba daga arz ba kina abin ya zo ta wuri da dama ba wuri guda ba ita ma aisha ta bada labarin haka ya wakana wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallu ala man qala la ilaha illa allah wa sallu khalfa man qala la ilaha illa allah rahu darqutni bi isnad da'if ibn umar ke bada labari riwayar ta zo yana cewa an ce manzana sallallahu sallama ya ce ku yi sallah duk wanda ya kalmar la ilaha illallah dan an ya mutu a mai sallah haka ku yi sallah bayan duk da kalmar la ilaha illallah wannan shine hadisin da mahiyawa in bid'a suke kawo ahli sunna to hukunci da annabi ya ce a sallah duk ba mai la ilaha haka shine suke kawo to ruwayar hukunan ba ta da inganci ba ta da inganci kuma a aikace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kashi game da bin wasu wanda ba sa kan hanya an kace haka ne dunun masu cewa ma masu cewa ma akwai sallah kaga ai suna magana babu hani ba ce sallah ba ta ba amma ba mai goyon bayan haka kuma idan ka ki yin ba wani abu zai aibanta ka kaga da wani manzon Allah ne ya ce wa ita wa sahabbai duk da mutum wannan ba ba ma matsalar kalmar shahada ko miyo ba matsalar matsalar shi laihi ne na tunji a kira ko annabi ta sahabbai wannan sai karin musulunci sun kada min sallah kaga ga ibn umar ya shigo masallaci ana wata bid'a a wajen makarama ce ta niyyar liman ya zo sallah ta zo as-salatu as-salatu yarhamukum Allah as-salatu yarhamukum Allah ko ya sallah ya ciri ya labar sallah inda ke bid'a gaba ɗaya ma kaga kenan inda ha umarni annabi yayi kaga kenan ya lahi ko zaman hadisin da bai inganta ba ruwaya ba ta inganta ba ta cewa annabi ya umarni a sallah bayan dimi la ilaha illallah kenan da abin da ya shirka duk lalace shi kenan ko hadisin bai inganta ba daga daga mazan da Allah ya wa ana ali bin abi talib radiyallahu ta'ala an qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atakum idza ata ahadukum as-salata wal imamu ala halin falsana kama yasna al-imamu rahot turmuzi bi sanadin da'if sai tana da ke cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya zo sallah liman yana wani hali ka yi zamanto kamar yadda halin liman ita ma ka yi wannan ruwaya tana da isnadi duk da ya kama magana mai rauni su wannan suna ga iya da hanyoyi shi da Allah kula hal maganar cewa a jumulce haka ne a aikace na liman a wani hali ki haka za ka zamanto kai kabbara a rukuni ki kaza rukuni za ka yi a sujada ki sujada za ka yi baka jira shi da ko da wannan ruwa ta tabbatar da inganci karkashin asalin tushe abin haka gida ma ilima wani hali gida haka zaka yi sai yaki ka zama maka tsarin jira kana jira ya taso ta yaka bishi kana jira sai ya kare sujada kai kana tsaye kana jira ya taso tunda auna raka ta wuce ka ka ce kai ba kai ba a duk halin da yake ciki zaka yi a rukuyi ka shiga rukuyi a sujada ka je sujada kai ma haka ne kwar sai babu salatul musafir wal marid babu mai mana bayanin sallar mara lafiya ya sallar ɗan bulaguro da mara lafiya ya za su yi sallah an aisha ta radiyallahu anha qalat awwal ma sujjata salatu rak'atayn fa uqirrat salatu safari wa utimmat salatu al-hadath muttafaqun alayh ashe ta ce harkon ma fara ta salla da harko da aka aiko ba za ka jibiri da harko a don salla salla raka a biyu ce da harko ko ce biyu ce banda magarba ta ce fa'oƙirar tana ta samar ya aka tabbatar biyun a sallar bulaguro a otimmat salatul hadar sai aka cika hudu a sallar zaman gida bulaguro tana nan biyunta a gida za a yi raka a hudu amma da farko a gidan ma biyu ce nan duk zai baka magana ta masu masa'alar cewa su ba su aiki da sunna kan magana ba kasaran sallah a yanzu zai ce maka ba kasaran sallah sai a jihadi ne yanzu ba jihadi kaji to shi wanda ya ya kamata tambaya mana ra'ayin to ana samu raka hudun ko biyu sai daga ce ba a yin ba a yin biyu ba a yin biyu da a hudu a na san hudu suna kai damar gima su cewa ya za a yi raka a yi raka biyu a balagure da a hudu haka shi sake amara da hudu an kace hudun za ya taɓa shi to a na san hudun ya ce abin da ya gudu shi canza kuma nuni sunna wani da bukhari wannan ruwa da makaranta bukhari ya kawo musulun ya kawo labarin aisha radiyallahu anha cewa farkon sallar bibi ne daga baya aka tabbatar da biyun abu lagoro aka tabbatar da hudu a halin zaman gida wani bukhari lafazin bukhari sun sai bukhari ta ruwaya ya ce haka sallah take biyu biyu ta sun mahajara fufudu ta arba'in kina ina so kwanta maka annabi da zaman da ya maka iya sallah a zuwa nasu sunan wani raka bibi ce sai da hijira ne tukwan fafirrata arba'an aka farrata ka ta koma hudu amma da a zama maka aka yi bibi ake ya ce fafirrata arba'an ya ce sun hada aka yi hijira fafirrata arba'an aka farrata ta raka hudu wa ƙirar za ta safar alal awal sai aka tabbatar da bulaguro a irin farko da ake a da amma gida ne aka yawa ƙari a gida aka tabbatar da ita a hudun amma a bulaguro tana nan a biyu زاد أحمد إلا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة نعم قال إمام أحمد cewa da aka yi magana biyu biyu to ai akwai magaraba to ita amma ita magaraba batta cikin dama ita magaraba dama ita dama ta uku ce can dama ita kenan ba ba rage ta ba ko a kasaru ba a yin kasar magaraba haka asuba dama ita biyu kuma ta karata ba saboda ana mata dogon karatu a cikin haka abin yake wannan dai shi na iya tabbatar ma da maganar sallar kullum bulaguro raka a biyu kuran shi ne kamar ina ga ɗansu imam shokani ɗansu imam ibn hazam suna ga maganar cewa wanda zai raka a hudu a bulaguro kama a gida ka yi takwas ne haka sun suka ce kuran kamar ka yi takwas a gida ne mai bambancin kudu su ce shi annabi ya shar'anta a bulaguro biyu ce a gida hudu domin bambanci wance wance hudun a bulaguro da wanda takwas a gida duk ɗaya kuke haka imamu shukani imamu ibn hazan saka suka bayani wannan mas'ala ce duk da abin suka fahimta ne kan bin umarni da aka ce kai bin umarni haka yace a yi hudu a gida a yi biyu a bulaguro kai ka ci a'a wani ma zai ci ai shi wai da ya fito da garinsu bai bi niyya jiya maka da wasu baki sun ana magana wai shi malam ali da ya fito da garinmu bai yi bi niyya ta ta kasaru shi ko an ce an kauto gonakan garin ku ke niyya gonakan garin ku ke niyya kasaru na ce akwai magana na ce inda ake magana gonakan garin akwai a cikin fikihu su wani malaman suna maganar ne fara ƙasarka da ka bar gonakan garinku sallah ta kama ka ta kasar sallah ba ka ta wucin garin ba shi da abin da suka magana gonakan garinku inda daga inda kake shiga ƙasar da ka bar gonakan garinku ka shiga wani wuri ko an sallah ta kama za ka yi tunda ka bar gonakan garinku kin za ka yi ba ka ce garin za ka ji ba to sallah raka'a biyu ta kama za ka yi raka'a biyu ba ta suka yi ba ya na kunya da gonakan garinku shi yau mai niyya ba ta ɗauko niyya ba to kuma shi ne ce musu misali in za ka yi sallah a gida sai ka ce zai sallah zaman gida ya ce a to to me sa abu lagos kayan kayan ne zaman sallah zaman zaman abu lagos ya ce duk ɗaya ne kurin kai tsaye kana bulaguro sallah ka kai tsaye kuma ka abinci kana gida ka sallah ka abinci kuɗa yana baka bukata a gida ka ce sallah zaman gida ce haka abu lagos bukata wannan kun ba kai wahala ne na wata sarrafa ada a faradun waye kasar duka ya yi ita karatu dogon karatu wanda ba sa shi ba kenan a takaice maganar kasar gaskiya magana shine na ta kasar azima ta kamar da shi sanar bin taimiyya cikin fatawa ita kasar azima ce haka aka dora makon amma ce jami'i rukusa ce shi gama sallah mutane suna gama suke mutane suna gama abu guda suna gama matsayin jami'in sallah da kasau an shar'anta kai jama'an wa kasar sallah in kana bulaguro ko wani halin da ruwa gizo na ruwa ko na ba amma ina iya kuma in ce ban na yin jami'in in ya raba sallah ko ce kuma yana yi ba ya tabbata annabi sallallahu salama yana raba sallar iya iya bulaguran zai azhar ita kadai haute shi daga wasan koyar da asar haka ruwa annan sati a sati ana magana ruwa a madina ko annan ba hutawa kai juma'a duka sallah hutawa sallah ba ko har juma'a ta kashe bai da hutu ba aka ruwa aka yasa wace ce abi jami'i ba a juma'a ka tsara ba jami'i ne a takaice jami'i ana iya yi in aka bukata kuma ba ba dai bane ba wannan shi yasa jami'i bukata ce in kun bukata kuna bulaguro kuna da gito kuna ta matsala an ba ku dama ne an ba ku dama an shar'anta muku ku yi jami'in sallah ku tayi ku hakokin ku ko ku ta gida dan ka wajen dawa ai wahala ko Allah shine ko matsayin matsayin jami'in sallah amma ba bada bana kamar da mai sallah bai a tare hankali a tarjima da neman ya ce bai bai ba ita yace bai ba matsala komai ba da ba zuwa bane ba amma ta kasar rukun kaida ce kurka huru ta bulaguro zaka huru ta bulaguro kun mu koma magana su ibn hazan baka sallah akai an ga cika su aka kace tunda ta kwaza kai na san ta suke baka sallah ba shi suka ce kaman ka tabbata kaman ka tabbata ila ne kana sallah kuma haka suka ce ne kada ka wani abu abula guru duk da wani aikin sahabbai ya fikihu misali kenan irin su Usman ya ba da fikihun su su ganin ba a ce ba sallah amma abin da yi yin kasar bisa shi lahiya wannan fikihu ta ba sallah bayanin su ina zama ne da zaman shafani me lokacin da Usman bin Affan sun bin afani ya wata fikin shi wani tawilin shi shi cika sallah yake abu da gudu sun bin afani an zo amina cikin cikin jama'a cikin alhazai usman ya dogi kan cika sallah amina ibn mas'ud ya bujuro mishi ya mai inkari a wani wurin mun yi sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi da abubakar mun yi da umar kowa kasar yake da za ka cika bayan sun fafata an kare usman iyanan kan aqida shi talaka cikawa aka tashi usman ya sallah ko ibnu mas'ud kuma ya bishi aka sallah kaza mutane musu galiya sai aka kira sai ibnu mas'ud aibata wasallata ba ka aibar ka abin da kuma ka sallah da shi kai ka zo ka soke shi ka aibar da abin da yi kuma na sallah da kai kuma me yake cewa al-khilaf sharr sabanin shari ne alkhilafu shari ma'ana iya gudun sabanin da usman aka ce ci bai bi shi ba matsala ce kanan gudun sabani da shi usman gudun ka ce tana cikin al'umma shi yasa ce bi shi amma ce wallahi na gubban mu ce da raka'a biyu karbabu da wannan raka'a hudu na yi da raka'a ta biyu ta kasaru karbaba da kasar da raka'a hudu amma na kun yabi ne don gudun sabani to shine shine kenan akan fitin usman ba ta ba sallah tabin su ba ta ba sallah ba amma dai gaskiya magana ana wannan abu sun zo kurin ka tsaya da abejo gangari ka huta kurin amma waran ka kurin ka raka biyu a gida ka raka hudu kurin ya lahiya gaskiya ko nan ba mu inkari ba mu ce ma ka lahi inda yake ya halitta ayi kuma suna kawo Usman da cikin tawilin insha Allah alam duk da ba bane ba tabbatacce ganin iya ga wani na wurin da kowa da kowa suna zawa kamar ta su da sallah azhar a raka raka biyu dole ta wuce mutane suke kawo neman mota za mu gane shi annabi bai sanar da baki ba shi annabi da ya kasar amina ba da bakin ba kai shi abubakar da ba da bakin bai umar da ba da bakin bai amma bai ci gaba kina na kurin da mutane suna kawowa har gwamnati cikin tawil da ake kawowa shine inda ya shi ban inda ya tabbata Usman bin Affan ya yi armi a makiyar mace a Makka kenan in ya yi yarda in zo a zaman Makka iyar iyar mace kenan dan gari to maduwan tawilin nake ba'i da gaskiya me yasa inda har magana mace ce maka sun ma tana da ibnu sa'ud sun ma tana da ibnu sa'ud ba magana jayya ma ba jayya ma ina mace nake nan gari ne inda har a ce macen gashi a maka ba ma tattaunawa shi ne ibnu sa'ud ka ji su ba wata mace kurin da haka ne wata yan taka abu ba magana bace ba ta ta magana ta mace ka san mutum in yar mace a gari dan gari ne ko da ba garin ku bane ba misali yanzu kana da mace misali a Maradi ko Agaza ko Kano kaje can ba da kake kan ba kasar sallah misali kana mace a garin garin da kake rayuwa kana mace garin da kake aiki kai kasar mu ita kai ta hanya me mace a gari biyu ji kasar shi zai yi ta hanya ka hanya ji ka hanya zo amma iya zuwa can ta kare kasar kana zuwa nan ta kare ka zo gida duk mai mace biyu kusan haka duk da mai kai kana kana mace a garin ba ka kasar gaba cikin kasar a gida kake eh a cikin mace ce gida haka ne ya ce kenan yanzu sai وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر رواه دار القطني ورواته الثقات إلا أنه معلول والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت إنه لا يشق عليه وأن رواية أبن تكي ودي عائشة نبى لبال أنه صلى الله عليه وسلم وي وي الرواية وي أنا رجي صلى أبلاغر إيا تكاوى iya azumi iya sha wannan labari da tara kudi ne azisin iya da illa masu ruwa cikin sikati ne kasan da a ce misali da haɗe masu kan hadisi ta ga amsa rijalu rijalu sahi rijalu sikat ta wannan bai kwanta maka ingancin hadisi kamun dubi da yake baiwa baya ya rijalu zai sahi ne yanzu illa ta yin kita wani sun kita bai da bukatar suka masu karuwa yau duka haka wani irsal duk bai bukatar mutum ne duka a cikin sinadin zan sayi wannan ne duka sayi amma matsalar irsal kin wannan ko in kita a takace dai don ka kansa wannan da rizalu dan sayi don wannan ba hukunci wani hadisi yan ba isnadin ne mutane aka labari suna da mutane amintattu amma yakan yi a sami illa a cikin ruwaye akan dalilai na inkita ko irsal na misali an doke wani ba ambace wani ba ko magana ta ta ta me yake cewa wadda me yake cewa inda da ake ta ta shuba da yake magana wannan wannan abin da yake na na ɗauki wani cikin ruwaya ga ce dai kenan tadlis tadlis da mata tadlis kenan mun ga wasu tadlis ga ga tadlis in ka dibi mun mutsayin gaba ɗaya babu wani mai illa amma tadlis ya bata hadisin gaba ɗaya sun da akwai tadlis a ciki aka gano shi ne illa yake ganawa daga malamar su gano ta akwai da yawa wani abun ba magana malaman hadisi suna gano matsayin hadisi ba ta hanyar sanadi kaɗai ba za a yi gano matsayin hadisi sinadin gaba ɗaya mutanen ƙware ne amma ƙwararrun malaman hadisi ta wata hanya ne su bisa bin ba a ba a mazajen sai a jiba wannan dalili ya gano ƙarya ce makan na taɓa misali na yahudawan haibar da halifa bayan tsawon zamani sun zo halifa wancan zamani da takarda cewa an sa hannu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka amshi jiziya a wajen yahudawan haibar kuna amsa ya ce ka amsu jizya kuma gami ga shaida ta mu'awiya da sa'ad bin abi waqas sa'ad sa'ad bin mu'az sa'ad bin mu'az sa'ad bin mu'az to yanzu anan abin da annabi ta annabi iya na aka yi ma ka magana rijali ce gari da sanadi annabi iya rijali to amma an kawo ni magana wajen halifa ina ga cikin anan wannan wannan ina ga iraki hamsa hamsa iraki ina gani shi malamin hadisi aka kirawo shi to aka zo takarda ana girma ta takarda da manzo Allah da hannun shi aka aka sa hannun manzo Allah suka kawo ka aje dan yau dara aka aje maka halifa ga abin da annabi ya ce kun kuna masa hamsa da ya doka ya diba ya diba ya diba ya diba sai kuma da zuwa mata subhanallah ka zo wata kaza annaba a towar towar habiyo ta mata ita ƙarya ce ƙarya a za kai kace ƙarya ce kuma kai abinda aka sani da kace ƙarya ce ci kutsa wannan takarda an ce munan sa zama yayi sa hannu ya ya ki ka amshi jizya ta mutanen Khaibar kuma ga shaida ta Sa'ad ibn Mu'az da shaida ta Muawiya yace da farko dai na aiki nan kuma aiki tarihi abin sananne kowa sai ba saɓani sa'ad bin mu'az a yana da su handak handak kuma handak shekara ainihin shekara shekara ta tabi aka handak shekara ta tabi aka handak kowa sa ne mutu ba masaɓa saɓani kan shi shi ne bin ma'auya shigo bai musulun ta bai shekara ta kusa musulun ta buɗe maka shigo a naga kabir su haihuwa kowa sa ainihin shekara ta bakwai kenan shi ɗaya da aka gawo kahin a yi haihuwar ma ya mutu shi kuma ɗin da kai shaida bayan an tsaye haibar mai kuma ya musulunta da za su shaida kauna mu daga nan kuma ya ke kuma aka kuma ba ba jayayya ya ta tsuru tsuru ba aka shirya kuma tauro ne kaje aka shirya kuma tauro ne ba wani magana kullum ba kuma ba gardama ba za ka ne amma ka ake da sinadi ya ta samu matsala amma kurin aiki ya kurin da tarihin ya duba abu da kurin cikin ƙarya ce ya ce ake ilimin illa na malaman hadisi ƙwararru ƙwararru ma ihe ƙwararru shi ɗin abu hannun sa hannun jewa na gano magana ya yi gabana ta kamar zamana ce kamar zamana ce kuma matar da matsala gurin an yi za a yi nan daga haka ce amma ka bi ba yana akwai Allah mun kan samu kwanan labar hijaji wani shuba shuba haka ce haka ce wannan shugaban ake malaman hadisi aminu wani fina hadisi shuba mun kan sa hadisi ne shi hadisi ne amma hanyar hadisi da muka na arwalla na an kala arwalla an kace kai ga adan nan dake can kai in koji da mu da kwa da ne ba ko yace duk wanda ya arwalla yace ashhadu an la ilaha illallah wa hada la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ko an ce za mu da mu kwa da mu tabbas ko amma wannan shuba sai ji wannan labarin ta hanya da ba hanyar isnadin akwai matsala yayi shi he kabin diddigin maganar sai gano maganar akwai waɗanda mutanen da aka ɓoye a cikin sanadi wanda ba shi da aka tata a tadlis aka ƙi waɗansu su kuma suna da illa to ke shi gona a cikin ilimin hadisi iya da cikin mugun aiki da shi shi ba iya cewa shi gwanda ya yi zina da ya tadlis sai wala ta gwanda ya ce in sha wutsarin da ke suka ciki na ya yi ma alkhairi da ya tadlis ya tsadin ya cikin masu inkarin tadlis wani matsala ce ta ɓoye gaskiya ka san mutumin sare mutum wani mutum mutum mutane ba su amince da shi ba kai amince da kai an san makariya baka mutum ka ne an ka kada bari da kun kawo daga wanda ya gaya maka kana tsoro an ka faɗi wannan mutumin za a tura jisun naka ya ka ɓoye ya ka na gaba wata hikima ta ba da suke yi ba ce ba ka ƙarya gan kariya ba su misali ma lura gaya mu ma ce labari ma lura ba labari shi ba samu daga ahmad su zuba kuma ce ma lura ya ce na samu labari daga ahmad an ahmad ne amma shi ma ahmad ya gaya mani ma lura gaya mani sai koyi ma lura na san ma lura da matsala an kowace labarin ma lura ne kuka ɗaukar labarin kan kyale shi ce wani labari daga ahmad to in na ambaci wannan na harkon da ya gama labarin hadisin na zai illa don kaɓa tuna hadisi na ya koye shi ko nan iya da illa wanda in aka yi labarin wajen shi ya da matsala a takaice da malamai suna da hanyoyi da yawa na gano gaskiya ƙarya na matsala ne sanadi na hadisi ba sai sanadi kaɗai ba kurin zunzurutun hadisin ko ba da yawa sai gano ba sai ina ne muke ya ce yanzu yanzu da kenan wannan magana hadisin farko na aisha cewa ta ba da labari a nan sallallahu alaihi wasallam kana ya kasuru fi safar wa tum iya cikawa abu da iya kasar iya cikawa bai tabbata ba wannan kuma duka ma sunan hadisin yana da illa iya da illa sai ce wal mahfuz ana aisha min fi'liha aka ce da man shaz mahfuz hadisin da yake ake aiki shi kan magana abin da ya tabbata kan Aisha ba ta ce manzo Allah ba yana kasar ita dai inda Usman ya tawili ita ma tana cika sallah shine duk da Aisha ita ta ruwaito hadisi mun kanta a baya asalin sallah an farata sallah raka'a biyu da ma farkon ta biyu ta abu aka aka saka sallah tace aka tabbatar da biyin abu lagoro aka tabbatar da hudu a gida ita kai labar annaba kai go kamar sai haka samu tana cikawa da za a koyi da wata kawo da nata na da za a koyi na musamman mai tawurin ta ba nan kenan ruwa ya tabbata ta kai daga Aisha ne ita ma mun fi iliya ita ce ta aikatan ta cika sallah kuma amma a maganar wannan a wata hanya da mun san annabi sallallahu alaihi wasallam harkar bulaguro yakan azumi yakan sha wannan kun ta tabbata ta wata hanya daban abu laguru a nan wani lokaci yakan ɗauki azumi har daga baya an sha wala a sha ruwa wani lokaci ma an ɗauki azumin an yi nisa rana ta yi mutane sun fara buguwa ya ce a kawo aka abin sha gaban kowa daga sha kuma ce kowa sha kowa sha ruwa nan nan an bugu kake da ɗan kowa azumi kenan haka wata za ta balagoran wani iyayu azumi wani bai cikin sahabbai wannan an samu dai magana shi azumi wannan iya da kana da dama ko ka yi azumi ko ka yi ko ka sha ruwa na ba laifi bane ba kuma yan waka samu yan wani bala zamani yanzu wani zai samu bulagoran a cikin azumi za a yi mota kirmatize ko a cikin jirgi ba matsala komi wanda an kace iyawa lokacin da za a rama kana gida garin ku za yi maki rama ta maka wahala kaga a nan ka yi bulagoran a cikin bulagoran ka azumi ya gyara ka kana zama a cikin mota za a nan na je ko malaysia nigeria a azumi kace kace baka za ka sha ruwa sai ka turo ruwan za ka sha ba lokacin nigeria zaka yanka mai aka kano ka ce azumi za ka ruwa ka ruwa ba ka sha wala ba ku da ka wurin ba kuma ko a yanayin cikin mala haka kanka ba su gano wa wai azumi da ba gama bulaguro ne mun da tayi annabi ka tagara wannan lokacin wani azumi wallahi maka yawo kai kai da magana wata wata wata ke gwara maka ne ma ta arna maka wata sai muka ta ana da muka muka samu da mun musa kai ta arna a wasu mun kai wannan ba ba kai kanka sai ka gudu baka wallahi da wurin arna muka samu muka samu da mun sha awon hausa da kake baka azumi ne kun wata baka kai azumi sai maka maka to bisa gari azumi ne yake a cikin bulaguro kai bisa yarda kaga wannan kaga yanzu kai wannan wannan wannan maka sharu wannan maka azumin kai da hariya irin wannan tahiyya ba za ka je ka samu kada samu ruwan sha ma haka nan anan ka kai azumin kai gyara ka daga kai ka sharu mun ba ruwan sha ma da maka wala tun daga da wannan kara ne ka sharu kada samu ruwa kenan dai a takaice shi azumi kai da an baka dama in kaga zai gyara ka ka yi in ka gabe gyara ka sha kurin haka ne magana azumi hatta da ake magana lasa min albira sayan fa safar wata ruwa ta tabbata bai daga cikin da'a azumi a bulaguro wannan su kawo wannan hadisin sai su kawo kenan san ma kenan ba da'a bane ba azumi a bulaguro shi ko abin da annabi kawo magana yayi ne akan wanda suka samu matsala a cikin tafiya suna buguwa ana musu inuwa ana musu inuwa azumi ya buga su annabi ya ce a sha ruwa ko a sha ruwa shi ma sha ruwa wannan ya yi magana cewa kasu ɗoka wai birrin ne shine da'a ga Allah ya yi zina bulaguro shine tuni musu su sune yasa bin musu sai masa far wallahi bane baka ce kai da'a ce ki Allah kai ka zina shi a cikin bulaguro amma da wace ulaka usas ulaka usas ulaka usas wanda ma sab Allah ne annabi ce ma sab Allah sun ki bin umarnin ajiya azumi ko sana bugu sun bugu annabi ya ce ajiya azumi to wani annabi ya ce bai cikin da'a azumin bulaguro ya ce masu azumin masab Allah ne kan wata dalili ne ya kawo kan dalilin taurin kai a kan bin umarnin shi amma ba lahi ba ne ba don ka azumi a bulaguro ko ka aji to kenan da ya ce al-mafuz yanzu da kenan kana ya kasu da filsafar tun wasu mai fitar iya kasaru iya rage sallah a bulaguro iya cikawa iya azumi iya cin abinci wanda ruwaya rahu daru kudini to ruwatu sikat masu ruwaya sikat ne amma illa na ma'lum hadisin yana illa wal mahfuz abin da yake mahfuz abin aiki tabbatacce ana Aisha min fi'liya ita ce aikata ta cika sallar wa qalat abin ta ce ban ta cika innahu la shukku alayhi nabi mu halani kenan tunda ba hala kun nake kana nake cikawa tana ga haka ta Allah wa ani ibn umar radiyallahu ta'ala anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته معصيته كنا الله إياسن إيه رنغمي كأمشي wannan rangumi nashi iyasan haka kaman da ke kin kaje sabon shi na me saka magana tun an baka amma rangumi kai kasar sallah me saka taka kai ka taka rangumi kamar ka rage mata kuma ta koma ta koma biyu shi Abdullahi bin Umar ke cewa shi ko na da bai ban sallah sai hazan na fida yanzu cika salama cika bada amma kuma Allah maka bada gurkun kai kai bi ka tafi yace in hazan cika zan zan cika zan yace zan na fida raka abiyu ko da yake ba sallah a zo ku kana zan ce in cika salama bada mu kun an yi rango kun ka huta kun kai ka huta yace rawu ahmad wa sahawi bin kuzaima wa ibn hibban sai yace wa fi ruwa kenan kama yuhibbu an tu'ta azaimu kenan wata ruwaya da ya ce inna Allah ta'ala yuhibbu an tuta da kusau Allah iya so a ji mu rangwame in yayi kama yuhibbu an tuta da azabin kamar da yake so in yace farallal a ji abin da ya fara takin wa an Anas radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza kharaja masjid thalath amyal aw farasat salla rak'atayn rawahu muslim an ibn malik yace wa manzana sallallahu alaihi ya kasance in yi bulagoran mil uku suna akwai shaka ta mai ruwaya mil uku ya ce ko farsafi uku to mu doki mu doki ma mai yawa farsafi uku farsafi farsafi guda zaka ce mil uku ne to ka dauki uku so uku nawa ba tara ba kilo ga kilo kilo farsafi mil guda kilo kusan guda da rabi ne kamar kusan kilo mil guda kilo na zamani kilo guda da rabi misali mil 600 metr ne a kilo misali ko su ɗauka dai kilo ɗin rabi to idan ka ɗauki kilo tara ka ɗauko kilo hudu da rabi rabi rabi ke ɗauko kilo na da baka sha hudu hudu to wannan shi ne abin da aka samu ka ɗauki makonin ruwa ko kira annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ƙasarin sallah a ƙasa da kilo goma sha biyar kuma sai ƙasa kilo shirma ba shi da yago masu sai babu lagoro zuwa murya ko zuwa turmini kilo 20 to annabi yayi wannan kuma ruwa ta ta musulun su ma malikiya masu cewa ai he ya kai mil 48 su ce a zamani kilo he ta kai kilo 81 a da sai malikiya ba kasarin sallah sai kai bulaguron da ya kai tsawon kilo 81 amma shi ba kasarar sallah to me ya hujja babu ruwa da manzo Allah ce kafu kasar sallah ta kun taka nan kurin hujjar su annabi sallallahu ya bulagoro asfarin nan je ya je bulagoron garin mil 48 ne ya je kasar sallah kun shi labarin ya je wuri kaza wannan garin an auna iya da tsawon tahi garin mil 48 ne ya je can ya kasar sallah to shi da ce to anan an ce kasar haka ba a yi ko zama sai ka ce wani ya je maradi ya kasar sallah za ka biya biya ta kawa ko a takaice misali na je kilo 200 na kasar ake amma labari na na je kilo 200 na kasar sallah to wace bai ba an kasa kamar mun kasar sallah to kuma kashi ruwa ta inganta shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kasarin sallah a kasa da kilo 20 a fasashi uku to me matsala ka da haka yana gaskiyar magana a ce babu wata sunna tabbatata wadda ta kayyade maganar kilo kaza za a yi kasar sallah babu ruwaya ingantata daga manzon da Allah ya ko ta kayyade sai abin da Abdullahi bin Umar ke cewa la kharatu min al-qasatu salah ko min bazan ne bazan balaguro ne ko kabin da zai da qasatu salah na mu gayatin kenan dai balaguro ne shine aka ce kurin zamu doki idan aka ce bulaguro ne ko mun ga shi amma aka samu wani gari babban gari ne ba mai cewa sai aka yata unguwa zaka ban cikin su Tokyo su New York kilo 100 200 a cikin 200 to kaga a ce anan ko ki ribi ga sallah ta kama ka ba ta ga kasar sallah dan a nan a sunan unguwa kake ba mai cewa kai balbala wurin kai yawo nake cin gari a gari guda kake nan ko ya kai ribi ba kasar sallah amma ka huta da garin ka ta wani gari ko kasar haka ne za ka san sallah kin abin iyakan magana bulaguro kura inda ba mai sunan bulaguro sai wannan shi ne zai kenan a takaice a kan abin da wannan shi ne ke ƙayyade kenan tahiya ta bulaguro abin da aka samu jiya na salama ya yi an kace can mila abin takwas to can labarin ya yi tahiya mila abin takwas ya kasa sallah ga shi mun samu ya yi tahiya ma ta mil uku mil ko mun sashi uku ya kasa sallah kenan ya kaje can kace can to ya yi a can to mun ga nan ma kuma ya yi ya yi kasa da haka mil fasashi fasashi za mu ci uku shi ne mai yadda akwai mil uku magana mil uku ta salata a mayalin an farasa to muka ce ma ce shakka ta mil ma ce mulkin ruji fasa ke ma to fasa cin kai shi da kai ba kilo goma sha biyar to kenan ya ce ana sake cewa kana suna sallar salama iza kharaja masjid kasa a amyalin a farasa mun zana idan yin wuta bulagoron mil uku ko fasa ke uku sallar raka'a ta iya sallar raka'a biyu kuma rawa musulun ruwa ta imam musulun نبني كما تمزح اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أتني. ها